هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن من اتقى ربه وقاه ومن اعتصم به نجاه ومن توكل عليه كفاه أيها المسلمون الليل والنهار يقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود الأيام تمضي والأعوام تنقضي والآجال تنتهي وأنتم اليوم تودعون عامكم هذا وقد مضى بما أودعتموه من عمل فمن وجد عند ربه خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال عز من قائل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد, عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون فالعاقل يحاسب نفسه فيستثقل ذنوبه ويستغفر ربه ويراجع أعماله فمن الخير يزداد وعن التقصير يقلع قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه وإن كان عليهم أمسكوا إلى آخر كلامه وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذي معاشر المسلمين اعلموا أن ما حل بالأمة من الضيق والقلق والشدة فمن عند أنفسهم كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون وأخبر أنها ليست من الظالمين ببعيد كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عباد الله استغفروا ربكم وتوبوا إليه الذي بهما تنال الخيرات كما قال الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أيها المسلمون فبالإيمان والتقوى والتوكل على الله يفرج عنا بإذن الله كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كما أن التمسك بكتاب الله من أقوى أسباب الرغد في العيش كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فمن التجارة الرابحة أيها المسلمون الاقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما سنه لأمته من صيام شهر الله المحرم فقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم رواه مسلم وأخص منه التاسع والعاشر بالفضل ثم الحذر من البدع والمنكرات التي أحدثت في هذه الأيام نسأل الله السلامة والعافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka ‘yan uwa musulmi a wannan yini namu na juma'a yau muna talatin ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina yau tana karkarewa ga baki daya shekara ta 1433 a gidayen miladiya yau 29 ga watan bakwai shekara ta 2022 wannan khutba za ta nuna mana yadda ya kamata mu bankwananci waɗannan kwanaki da suka gabace mu a wannan shekara wannan khutba tana jawo hankali ne akan cewa mu sani cewa wannan shekara ta riga ta gabata abinda muka aikata na alkhairi a ciki ya riga ya sadu da Allah an rubuta an killace abinda ya rage shi ne a yi mabawa hisabi a kanta wanda ya sami alkhairi to ya gode ma Allah wanda kuma ya sami akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa to shi ne khutuban take cewa ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku sani cewa fa duk wanda ya tsoraci Allah shi kuma Allah yayi alƙawarin zai kare shi hakanan duk wanda ya rabe a wurin Allah Allah yayi alƙawarin zai bashi mafita hakanan wanda ya dogara akan Allah Allah yayi alƙawarin zai zama shine maishinsa ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa fa dare da yini waɗannan abubuwa guda biyu suna kusanto da duk abin da yake mai nisa hakanan kuma suna zuwa da duk abin da aka alkawarta zuwansa hakanan mu sani kwanaki fa suna shuɗewa kwanaki suna shuɗewa shekaru suna ƙarewa ajali yana kaiwa ƙarshe to ga dai sha a yau ɗin nan yau muna talatin ga wata kenan muna ban kwana da wannan shekara ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku waɗannan kwanaki a wannan shekara sun tafi da aikace-aikacen da kuka aikata sun sadar da shi zuwa ga Allah kuma yana nan an killace ma kowa abin da ya aikata da abin da ka yi a sarari da abin da ka yi a ɓoye da abin da ka yi a rana da abin da ka yi a cikin dare duk gabaki ɗaya suna nan a killace a wurin Allah subhanahu wata'ala abin da ya rage shi ne za a yi bibiya ranar tashin alkiyama za a yi fallasa ranar tashin alkiyama wanda ya ga alkhairi to ya gode ma Allah domin falala ne da haske daga Allah ya yi masa baiwa ya ba shi ikon ya aikata alkhairi alkhairin sai rinjaye sharri wanda kuma ya duba littafinsa ya ga cike suke da sharri da wato miyagun aiki to kada ya zargi kowa sai kansa domin dai gaskiya ta riga ta bayyana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin alƙur'ani awalam nu'ammirkum ma yatazakaru fihi man tazakara ja'akum an-nadhir ashe ba mu rayar da ku rayuwan da yake duk wanda ke sanya hankalta wanda ke sanya gane gaskiya ba mu rayar da ku rayuwan da mutum zai iya hankalta ya gane gaskiya ba baya ga haka kuma ga mai gargadi ya zo muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku alƙur'ani mai girma ya zo muku malamai na Allah waɗanda suke haskaka ma al'umma suna ɗora su akan tarbiyya da koyarwa na ƙur'ani da sunna duk suna nan suna ta aiki dare da rana don haka dai mai gargaɗi babu shakka ya zo mana to Allah subhanahu wata'ala ya ƙalubalanci duk wanda ya halaka cewa ashe ba mu rayar da kai rayuwan da yake ya isa ka gargaɗu ba ya isa ka hankalta ya isa ka wa'aztu ya isa ka aikata kyawawan aiki domin ka ci moriyansa lokacin mutuwa ka ci moriyansu a cikin kabari ka ci moriyansu ranar tashin alkiyama to Allah subhanahu wata'ala ya mana wannan tambaya idan da za a buƙaci ba da amsa sai mu ce ya Allah lalle ka rayar da mu domin ga alƙur'ani a cikin mu ga sunna a cikin mu ga malamai na Allah suna ta gargadi dare da yini a kowane irin hali akwai malamai na Allah a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya rana ta zama mai haske haske na rana yana iya daukan zafi amma wal qamara nuran ita kuma wata sai aka sanya haskenta mai sanyi wa qaddarahu manazila Allah ya kaddara ma wata irin masaukayya da yake sauka cikin kwanaki wato ainihin na wata lita'lamu adada sinina wal hisab Allah ya yi haka ne domin ku sami ilimi akan ƙididdige shekaru da kuma ainihin ku iya lissafi Allah ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan ba face domin gaskiya domin a kadaita shi da bauta domin a san shine mahalicci shine mamallaki shine ya cancanci a bauta masa ba tare da an yi shirka da shi ba yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun haka nan dai Allah ke faffayyace ayoyi ayoyin nan waɗanda ya saukar na littafi ko ko ayoyi waɗanda ake ganin su a duniya kana ganin kai komar rana da watan kana ganin kadawan iska kana ganin fitan tsirrai kana ganin yadda Allah subhanahu wataala yake gudanar da halittansa sama da ƙasa baki ɗaya to duka dai Allah shine ke faffayyace ayoyinsa domin mutane su ilmanta su gane Allah su gane shi ya cancanta a miƙa masa wuya su gane cewa shi ya fi cancanta a bauta masa ba tare da shirka ba Allah ya ci gaba da cewa inna fi ikhtilafil layli lalle a cikin sabanin dare da yini wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da ababen da Allah ya halitta a cikin sammai da kasai ga wanda ya kalle su da idan basira to la ayatin liqaumi yattaqun akwai ababen lura amma ga masu tsoron Allah wanda bai da tsoron Allah in ya ga sama ba za ta ƙara mishi komi ba in ya ga ƙasa ba za ta ƙara mishi komi ba in ya ga ruwan sama na sauka ba zai ƙara mishi komi ba in ya ga tsirrai na fita ba zai ƙara mishi komi ba in ya ga yadda Allah ke fitar da halittun ɗan adam da na dabbobi ba zai ƙara mishi komai ba zai amfani da shi da komi ba in ya ga irin yadda iska take kaɗawa ba zai amfani shi da komai ba amma masu tsoron Allah komi suka kalla a duniya yana ƙara musu tsoron Allah subhanahu wata'ala ko abinci ka ci ka ji cikinka ya ɗauka sai kai tunanin cewa ka ga rahamar Allah da falalansa ya sanya ka ji yunwa amma kana sa wani abu a cikin kuma sai ka ga jikinka ya tsaya ka samu ƙarfi wannan zai ƙara mai tsoron Allah zai ƙara mu mummuni tsoron Allah kuma zai ƙara mu shiga na Allah to sai huduban ta ci gaba da bayani cewa duk fa mai hankali yakan yi makan shi hisabi yakan keɓe kansa ya bibiyi aikace aikacen da ya gabatar a shekara shin na gabatar da munanan ayyuka sai ya girmama wannan zunubi sai ya istighfari sai ya dawo ya tuban ma Allah subhanahu wataala yayi kyawawan ayyuka sai ya ƙara munanan kuma sai ya nisanta kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa inna aisaran nasu hisaban yawmal qiyama lalle wanda yafi saukin hisabi ranar tashin alqiyama alladhina hasabu anfusahum fi hadhihi alhayati ad-dunya sune waɗanda suka yi makansu hisabi tun a rayuwar duniya ka keba kanka tsakankaninka da Allah ba na uku daga kai sai Allah in ma ka kyautata ka sani in ma ka munana ka sani ko da ka fito ka nuna ma mutane ni na Allah ne amma kai da Allah kai ka san in na Allah ne in ba na Allah ba ne in mutane suna maka kyakkyawan zato suna gaishe ka suna tsammanin kai na Allah ne in ka keɓe kanka tsakankaninka da Allah kai ka sani kyakkyawan zaton mutane ne kawai a kanka koko gaskiya da gaskiya ne in kai na Allah ne ka san irin yadda kake kusantan Allah ka san irin aikace-aikacen da kake sadar da su zuwa ga Allah za ka iya makanka hisabi shine Hassan al-Basri ke cewa to wanda ke makansa hisabi a wannan rayuwa na duniya to shine waɗanda za su samu saukin hisabi ranar tashin alkiyama fa waqafu inda a amalihim idan yazo kan aikace aikacin da ya aikata fa in kana ladhi hammu bihi lillahi in sun ga duka aikace aikacin da suka yi niyya to na Allah ne ko suka aiwatar a baya duka na Allah ne to madawfihi sai su dora su ci gaba ya ga cewa abin da ya tasa a gaba neman ilimi ne abin da ya tasa a gaba bibiyan malamai ne abin da ya tasa a gaba amfanin al'umma ne yakan ba da lokacinsa da dukiyansa da tunaninsa domin addini ya ci gaba domin al'umma ta zauna lafiya ta samu sukuni da walwala to idan ka ga irin wannan ne to mabaufihi sai ka ɗora ka ci gaba kana mai neman taimakon Allah wa in kana alaihim in kuma miyagun aikace-aikace mutum ke yi wanda yake zurma kanshi a cikin wutan jahannama amma bai sani ba yana cin dukiyan maraya yana giban mutane yana cin dukiyan mutane ba tare da haƙi ba yana ɓata malamai yana zagin mutanen kirki yana tauye zumuntaka mata tana saba ma miji miji na zaluntar matarsa ire-iren waɗannan miyagun aikace-aikace idan mutum ya ga aikinsa kenan amsa ku sai mutum ya kame ya tuban mu Allah akan abin da yayi Allah yana shirye gafarta masa an tambaye mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ayyun nasi khair ya manzan Allah duk cinciran da mutane wani mutum ne yafi alkhairi kamar kana iya nuna nan masallaci kace cikin mu nan wane ne yafi alkhairi sai manzan Allah ce man tsala umruhu wa hasuna amaluhu duk wanda shekarun shi suka ja kuma aikace aikacen shi suka zama nagartattu to wannan shi ne mafi alkhairin mutum a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan ka sami ɗan shekara tamanin amma tun ana da jajayen sawo yana fafata kusanci zuwa ga Allah da ibado zuwa ga Allah babu abin da ya tsare sai tafarkin Allah to wannan mutumi a cikin mutane shi ya fi alkhairi idan ka sami mutane ga ɗan shekara sittin shi ya fi kowa kusantan Allah da kyawawan ayyuka akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa alkhairi to haka nan da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsan da ya bada kenan kila aka sake tambayan annabi ayyun nasi shar wani mutum ne fa kowa girman sharri sai manzon Allah ce man qala umruhu wa sa'a amaluhu wanda shekaru suka ja amma miyagun aiki su ne suka cika rayuwarsa ga shekaru sun ja tafiya ta tafi amma bai tsara komi ba daga daba sai tauri sai sara suka sai giban mutane sai bangan siyasa sai tashanci sai rashin mutunci sai zama da jahilci to wannan babu mutum mafi sharri a cikin mutane kamar sa da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda al-imam tirmidhi ya ruwaito da haka ya ku ƴan uwa musulmi mu sani fa cewa abin da ya fada mu wannan al'umma tamu musamman al'umman Najeriya na kunci da wahala da tsanani da talauci da rashi da taɓarɓarewan tsaro to duka fa wannan ya faru ne ta sanadiyyar laifuffukan da mu ya mu muke aikatawa babu mamaki ya zama a cewa ne ne a cewa ne ne a cewa ne ne amma in kai dubi na gaskiya ka san kowa ya ba da irin nashi gudunmuwa yanzu idan ana neman amintacce a masallacin nan a ƙasan masallacin nan kawai mun kai kusan mu dubu uku ana iya ƙididdige amintattu a cikinmu to sai ka ce wancan laifin shugaban ƙasa ne a cikinmu ne a unguwanninmu da gidajenmu ake samun masu shirka da Allah kaga a kama akuya a sanya mata layi a baki laya a baki a ɗinki hakanan za ta yi rayuwanta har ta mutu wannan sai ka ce laifin shugaban ƙasa ne haka za ka ga mutane na zuwa ƙaburbura suna sace gawa ko suna sace wani abu a cikin jikinsa da nufin neman matsayi na siyasa ko matsayi na sarauta ko neman dukiya ana yanke zakarin mutum ana ƙwaƙwala idan mutum ana yanke farjin mace ana yanke nonanta da nufin wai a samu wani matsayi ko a samu dukiya duka wannan laifin shugaban ƙasa ne za ka gama ta tana shirka da Allah domin ta safarta wato ainihin abokiyar zamanta ko ta haukata ta ko kuma ta raba ta da mijinta shi ma wannan laifin shugaban ƙasa ne za ka ga namiji yana neman wata mata mata duk da yawansu a duniya a yau amma za ga sai ya je shirka da Allah subhanahu wa ta'ala to duka waɗannan abubuwan kuna jin ba zai fusata Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa mana wani bala'i da kunci ba dubi yadda ake bid'o'i tun ana ɓoye bid'o'i yanzu ma ba a kunyan ɓoye bid'o'i kuma duk lokacin da bala'i ko kuma duk lokacin da bid'a ko banna ta bayyana to wannan fa abin yana fusata Allah sabanin laifin da ake a boye in ana yi a boye ana hadawa da istighfari Allah kan daga kafa amma a fito da laifi kuma a bayyana to wannan tsokala ne ga Allah subhanahu wataala kamar ana cewa ne Allah ka hana to mun yi duk abin da zaka yi kai to kaga idan Allah ya muku wani mummunan kamu to kada kowa ya zargi kan kowa sai dai ya zargi kansa hakanan Allah subhanahu wataala yake cewa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku mana musiba rashin lafiya annoba zubar da jini talauci da kunci da wahala sai Allah ce fa bima kasabat aydikum saboda abin da kuka aikata ne ku ya ku dai ga kunan wa ya'fu an kafir Allah yana ma gafarta mafi yawa daga cikin wannan a wata aya Allah yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka mai kyau a addini kaga addinin ka ya daidaita ko rayuwar duniyan ka ta kyautata to fa min Allah wannan babu wanta baba daga Allah yake falala ne daga Allah da agajinsa da tallafinsa da taimako daga gare shi wa ma asabaka min sayyi'atin amma duk abin da ya same ka naki na daga talauci na daga wahala na daga kunci na daga rashi na daga zuban jini na daga tawayan tattalin arziki da tawayan masoya ma da tawayan kayan marmari da Allah subhanahu wata'ala ke ba mutane to duk abin da kaga ya same ka wannan famin nafsika kai ne ka jawo makanka inji Allah subhanahu wata'ala da haka abin da ya rage yanzu kowa ya duba kansa ya ga menene nayi nema Allah shi ko Allah ya takura na ka ya jefa ni cikin kunci abin da zan ci ya gagare ni abin da zan sutura ya gagare ni ballantana abin da zaka bar ma iyali ya gagare ka kowa ya zauna ya kalli kansa domin Allah ce famin nafsika daga karan kanka ne da haka ni nayi kai ma kayi wancan ma yayi wancan ma yayi wancan ma yayi da haka banna ta yi yawa a cikin al'umma shi yasa a wata ayan Allah ce zaharar fasadu fil barri wal bahr wato banna ta bayyana a cikin tekuna da kuma tuddai wato bima kasabat aidin nas fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas saboda abinda mutane suka aikata malamai suka ce al fasadu anan abinda ake nufi irin kunci da Allah ke jefa ma al'umma irin tabarbarewan zaman lafiya da Allah ke jefa ma al'umma irin talauci da wahalhalu da zaman yan murna rashin tsadi da rashin kan gado to duka Allah yayi ne bima kasabat aydikum saboda abin da hannayenku suka aikata liyuziqakum ba'd liyuziqahum ba'd alladhi amilu domin Allah ya ɗanɗana musu kuɗan sashin abin da suka aikata la'allahum yarji'un ana fatan idan an yi haka mutane su koma ga Allah su tuba su mai da al'amarinsu ga Allah kuma jama'a mu sani cewa fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu bayanin irin uquba da ya ma al'ummomin da suka zo kafin mu ta sanadiyyar saɓan da suka yi ma Allah Allah ya ba mu labarin mutanen annabi Nuhu inda aka yi musu ruwan dufana ya ba mu labarin adawa yadda aka yi musu tsawa ya ba mu labarin samudawa yadda aka halakar da su da iska ya ba mu labarin mutanen annabi lot yadda aka cicciɓi ƙasansu aka kifar da ita ya ba mu labarin madiyana da aka yi musu inuwa ta azaba lokacin da suka ga inuwa suka ɗauka ruwa ne ashe azaba ce Allah subhanahu wataala zai zazzago musu a ciki Allah ya ba mu labarin fir'auna da irin yadda aka halakar da shi da mutanensa a cikin teku kuma ga ƙarshe duk da Allah ya gama wannan bayani sai ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id kaga irin wannan mugunyan azaban da Allah ya ma al'ummomi daban-daban saboda zunubi sai ya ce to wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id wannan ba nesa take ba ga duk wani azzalimi duk wanda ya zalunci kansa ya kau da kai daga dokokin Allah ya take shari'o'in Allah ya kirkiro banna shirka da Allah da bid'o'i da manya-manyan zunubai ba a kunyansu kana shiga social media sai kaga wata wai tana gaya maka wai ita yar madugo ce wai tayi kaza da wance tayi kaza da wance tayi kaza da wance sai kaga wani yana gaya maka ga yadda ake fasadi iri kaza da iri kaza da iri kaza har sai kaga hotunan yan mata sai kaga hotunan maza ba kunyan Allah ba tsoron Allah subhanahu wataala babu kunyan bayin Allah sai kaga ana tallan banna to duka irin waɗannan abubuwan su ne suke fusata Allah shi yasa ayoyin sai Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbihi duk wanda kaga mun halakar da shi mun mushi mugunyan hukunci to mun kama shi da laifin shi inji Allah fa kullan duk cikan su akhadna bi dhanbihi mun kama su da laifuffukan su ne Allah ce fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bil arda wa minhum man aghraqna waɗansu daga cikinsu tsawa waɗansu daga cikinsu iska waɗansu daga cikinsu an kisfe su irin ƙaru ne kenan waɗansu daga cikinsu an nutsar da su a ruwa Allah ce wa ma kana Allahu li yadhlimahum wallahi Allah ba zaluntan su yayi ba walakin kanu anfusahum yadhlimun su ne suka zalunci kawunan su jama'a don Allah zan tambaye ku kuna jin Allah ya zalunce mu wanda duk yake jin Allah ya zalunce mu don Allah ko da dan daga hannu ya ko da bai magana ba wanda yake jin Allah ya zalunce mu da ya bar mu a cikin wannan hali na zubar da jini da ya bar mu a irin wannan hali na talauci da rashi da kakanika yi duk wanda yake jin Allah azzalimi ne ya zalunce mu don Allah ko dan ɗaga hannu karmi yayi kenan ittifaqan Allah bai zalunce mu ba to waye azzalimi a cikin mu in ka tambaya sai in ce maka ni saboda na san abin da nake ma Allah ba daidai ba kai ma amsan da zaka ba kanka kai kai ma ka san abin da kake ba daidai ba so nawa kake taka shari'o'in Allah da dokokinsa sau nawa kake da cututtuka irin na zuciya hasada keta gaba ire-iren waɗannan abubuwan cututtuka na zuciya ai mun yi magana mun yi magana akan gurɓacewar zuciya a wata hutuba can a shekarun baya kana da cututtuka na zuciya kana da cututtuka na gaɓaɓɓa wani mugu ne wani yana nan in dai hannun shi zai ɗaga to sai ya zalunci wani in zai buɗe baki sai ya giban wani in zai ɗaga ƙafa sai ya taka zuwa ga ɓanna kowa ya san irin abin da yake ma Allah to da haka Allah bai zalunce mu ba shi yasa mu tuban ma Allah mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala waɗannan abubuwa guda biyu da tuba da istighfari tuba shine kai ta marere cewa ya Allah na san nayi ba daidai ba Allah ka yafi Allah ka rufe kwarakwaran nan Allah kada ka kama ni da wannan laifi istighfari kai ta faɗin astaghfirullah astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh kai ta sayidu listigifar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ka karanta irin waɗannan abubuwa da istigifari da tuba da waɗannan abubuwa guda biyu ake samun alkhairai da albarkatu kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin sautu hud ya ce wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi yursilu sama alaikum midararan Allah yana shari zai zo muku da ruwa mai yawa daga sama wato ya ba ku albarkatun sama domin ku samu albarkatun ƙasa kenan babu talauci babu wahala sannan waya zidukun kuwatin ila kuwatikum duk wani ƙarfi da ka sani Allah ya alƙawarin zai ƙara muku ƙarfin tattalin arziki ƙarfin mutunci a idan makiya ƙarfin mene duk hai har ƙarfin gangan jiki fa ƙarfin gangan jiki baka da bukatun sai ka ta zuwa kana kama kame ana baka jiko kana sha in dai ka lizumci istighfari da tuba zuwa ga Allah wallahi gangan jikin ka sai yayi karfi ko haihuwa kake nima wallahi sai ka Allah madaukakin sarki ya baka haihuwa sai dai in bai kaddara cewa zaka haihu a duniya ba to da haka mu sani da imani da Allah da taqawa da tawakkali akan Allah su ne idan mun rike su sai mu warke daga waɗannan cututtuka walau anna ahlul qura amanu Allah ce kaga da a ce mutanen alƙaryoyi za su yi imani wattaqau za su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard wallahi da mun bude musu albarkatun sammai da kasai walakin kazzabu sai dai abin ban takeici sun ƙaryata fa akhadnahum bima kanu yaksubun Allah ce sai muka kama su mummunan kamu saboda irin abin da suka tsururuta hakanan riko da littafin Allah na daga cikin manya-manyan abin da zai gadar mana da rayuwa mai daɗi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injil da a ce sun tsaye da at-taura sun yi aiki da ita sun tsaye da injila sun yi aiki da wannan littafi wama unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar musu daga mahalicin su Allah kamar alqur'ani mai girma to la akalu min fawqihim da Allah ya rika ciyar da su ta sama wa min tahti arjulihim Allah ya rika ciyar da su ta ƙasa sai dai minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai mutanen da yake tsaka tsaki baina baina suna kyautata suna munanawa sai dai wa kafirun minhum sa'a ma ya'malun da dama daga cikin mutanen tar da irin abin da suke ma Allah subhanahu wataala na sabu da haka jama'a mu koma mu shiga taitayin mu mu nemi taimakon Allah kuma mu sani cewa cikin irin wato tijara kasuwancin da zamu kulla da Allah wanda zai fitar da mu shine mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya sunanta ga al'ummansa cewa mafificin azumi bayan watan ramadan shine azumi a cikin watan almuharram musamman ranar tara ga wata da ranar goma ga wata ta su'a da ashura kenan wannan yana daga cikin abin da in kai riko da shi to ka fara kusantan Allah da alkhairi a cikin wannan shekara sannan sai kai taka tsantsan daga bid'o'i da ababen da aka kirkiro a wannan a wannan wata bid'o'in yan shi'a da bid'o'in masu cika ciki da sauran bid'o'i da aka kirkiro a cikin waɗannan kwanaki muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abinda muka aikata na alkhairi a wannan shekara da shekarun da suka gabata Allah ka karba Allah ka tsare mana imani kada mu yi abin da zai gurbata mana aiki ya Allah shekarun da ka kaddara mana a cikin abin da ke gaba Allah ka sa shekaru ne masu albarka Allah ka sa shekaru ne masu alkhairi ya Allah ka yaye mana dukkan damuwanmu ya Allah ka kauda mana da dukkan matsalolinmu ya Allah abin da ya zama mana kikika ka Allah ka ɗaukake mana Allah ka gafarta kurakuranmu Allah ka yafa laifuffukanmu Allah ka ɗaukaka darajojinmu da iyayenmu da suka gabata da malamanmu da sauran al'umma musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka sa makomansu aljanna mu kuma idan mutum mu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ألا وصلوا عباد الله على النبي المجتبى فالله أمركم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك